إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل اتقوا ربكم تبارك وتعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه يسمعه ويراه عباد الله إن اليقين منزلة من أعلى درجات منازل الإيمان وهو بالنسبة للإيمان كالروح مع الجسد كما أن الإيمان بالنسبة للأعمال علاقته كأنه هو الروح وسائر الأعمال هي الجسد واليقين هو استقرار القلب وطمأنينة القلب على العلم الذي لا يشوبه شيء من الريب والشك في شيء قاله الله تبارك وتعالى في القرآن أو ثبت في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إن اليقين ضده الشك والريب أثنى الله تبارك وتعالى في القرآن عن المؤمنين بل استعمل أداة الحصر يقول الله تبارك وتعالى في وصف المؤمنين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لم يرتابوا في إيمانهم بالله لم يرتابوا في إيمانهم بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يرتابوا في شيء مما أمر الله تعالى بالإيمان به إن الإيمان إن اليقين سبب لصلاح العبد وسبب لدخول الجنة أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة لما كلمه في داخل حائط قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة قال مستيقنا بها قلبه فيا عبد الله إذا آمنت بالله فآمن إيمانا لا شك فيه إذا آمنت بكتاب الله فآمن إيمانا لا ريب فيه لذلك ذكر الله تعالى في القرآن أن من أسباب الفلاح أو جعل اليقين من صفات من يستحق الفلاح الذين يؤمنون أو والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك ثم قال وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون فيا عبد الله لا يستقر الإيمان في قلبك حتى تستيقن بأنك واقف يوم القيامة أمام الله تبارك وتعالى وأنه سيحاسبك على أعمالك من بقي في قلبه شيء من الريب بالنسبة للقيامة واليوم الآخر فليس مؤمنا وإذا قيل وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وهذا قول الكفار إذا لا تكن من الكفار بأن يكون في قلبك شيء من الريب والشك في قول الله تعالى أو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم روى الإمام البخاري في صحيحه معلقا عن ابن مسعود أنه قال اليقين هو الإيمان كله أسأل الله تعالى أن يثبت في قلبي وفي قلوبكم اليقين الراسخ والإيمان الثابت وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه uwa musulmi bayan godiya marar iyaka ga Allah maɗaukaki da kuma salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fiyayyen halitta ina jan hankalina da hankalinku kamar kullum mu ɗunguma mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokinsa wannan shine asalin musulunci ka bi dokar Allah ka aikata abin da ya umarce ka ka hannu daga abin da ya hane ka ya ku bayin Allah mu sani cewa wani daga cikin abubuwa da sau da yawa ba a cika faɗakar da mutane a kansa ba kuma sababi ne na samun nasara a wannan duniya da kuma a lahira sababi ne na shiga aljanna bal shi ne ma addini baki ɗaya shi ne mataki na yaƙini abinda ake cewa yaƙini in ka tambayi bahaushe mai ake nufi da yaƙini kalma ce da aka same ta daga larabci muna amfani da ita a hausa ma'anarta shine ilimi da sanin abu da sakankancewa da miƙa wuya da karɓarsa da sallamawa da rashin kokonto dangane da duk abin da Allah ya umarni da shi na ayi imani da shi a ƙur'ani ko kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a hadisinsa ya yi umarni ayi imani da shi kuma irin yaƙinin da ko irin ilimin da zai hankuɗa ka zuwa ga tabbatar da ubudiyya da bautar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine yaƙini sakankan cewa da tabbatarwa da amincewa da rashin kokonto dangane da Allah Allah gaskiya ne wallahi Allah gaskiya ne alkur'ani gaskiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne tashin alkiyama gaskiya ne aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce babu kokonto a zuciyar mumini dangane da wannan duk wanda yake da wani kokonto a zuciyarsa dangane da wannan to ba shi da yaƙini wanda ba shi da yaƙini kuma ba shi da imani kamar da malam ibn al-qayyim yake cewa shi yaƙini dangane da imani kamar ruhi ne da jiki da rai da jiki to shi yaƙinin dangane da imani shine ruhin idan kana da imani baka da yaƙini to baka da imani kamar yadda imani ko ayyukan zuciya in ka kwatanta su da sauran ayyuka to ayyukan zuciya su ne ru'i su ne rai dangane da sauran ayyuka sallar da za ka yi azumin da za ka yi ba da zakka kyautatawa dukkaninsu in ba su samu karfin yaƙini dangane da Allah da manzan Allah a zuciyarka ba to ba za su yi maka amfani ba to haka imanin in ba ka da yaƙini a kansa to babu imani don haka karka samu kokonto dangane da Allah Allah tabbata gaskiya ne kamar yadda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata duk wanda ya imani da shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya imani da annabi isa alaihi salatu wassalam cewa shi ma bawa ne na Allah kuma manzo ne na Allah kuma ya imani da cewa aljanna gaskiya ce wuta ma gaskiya ce to Allah zai shigar da shi aljanna duk irin aikin da ya aikata wannan bushara ce ga muminai amma lalle ya ne tushe ne na mutum ya samu cin nasara a rayuwarsa wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wani lambu ginanne tare da abu huraira abu huraira zai fita sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi duk mutumin da ka haɗu da shi a bayan wannan katangar yana shaidawa da la ilaha illallah mustayqinan biha qalbuhu zuciyarsa tana mai takankancewa da la ilaha illallah yace to fa bashirhu bil jannati kai masa bushara cewa dan aljanna ne ashe yaqini yana zama sababin ka samu shiga aljanna duk wanda ba shi da yaqini la ilaha illallah ko addini nin haka ya ɗauke shi shara-shara da wasa Allah ɗin ma da wasa ka ɗauke shi shi yasa in ya faɗi abu ba ka ɗaukar abin da muhimmanci manzon Allah ɗin ma ba ka ɗauke shi da gaske ba in ya faɗi abu ba ka jin tsikar jikinka tana tashi ba ka ɗauke shi a matsayin komai ba to lalle ko ba ka da yaƙini kana buƙatar yaƙini a zuciyarka kafin imaninka ya tabbata shi yasa Allah madauki yake siffanta muminai da cewa su ne masu rabauta su ne masu imani Allah ta wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik su ne waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar gare ka da abin da aka saukar gabaninka sai ce wa bil akhirati hum yuqinun kuma su masu sakankancewa ne da yaƙini da tabbatarwa dangane da ranar lahira wallahi ya kai musulmi kada ka samu kokonto a zuciyarka na rantse da Allah sai ka samu yaƙini a zuciyarka cewa akwai kiyama akwai tsayuwa gaban Allah za ka tsaya za mu tsaya dukkanmu gaban Ubangiji kuma Allah zai mana hisabi in baka yadda da wannan ranar ba to baka da imani za ka yi hasarar imaninka za ka yi hasarar musuluncinka za ka koma ka zama ba musulmi ba domin duk wanda bai yadda da ranar ƙarshe ba ba shi da yaƙini a kanta kamar da za ka ji wasu suna faɗi ai wai la'irar ma waye je ya gano ne wai har musulmi ne la'ila illallah ka je yana faɗin wannan wai ko ce mana wa'azi lahira lahira wai lahirar ma waye je ya gano ka yadda da abin da Allah ya faɗa a Qur'ani ko baka karanta ba ya ƴan uwa musulmi yaqini ana samun sa ta hanya uku hanyar farko tadabburi dangane da ayoyin Allah ka rika karanta alqur'ani da sanin ma'anonin alkur'ani ko ka zauna ana karanta ayoyin Allah kana ji wani lokaci za ka ji in ana magana dangane da Allah dangane da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an karanta wata aya sai ka ji saboda ƙarfin imani a gummumi ne sai ka ji ya ce wannan alama ce ta nutsuwar da yake da ita dangane da wannan abin da ake faɗi to ka rika samun wannan lokacin kana sauraron ayoyin Allah Allah madauki yana cewa kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wal yatadhakkara ulul albab wannan littafi ne wanda muka saukar shi zuwa gare ka mai albarka haka Allah yake littafi ne mai albarka liyadabbaru ayatihi ai liyatadabbaru ayatihi saboda mutane su rika tuntuntuni akan ayoyin ka ji maganar Allah ta ratsa jikinka ka zub da hawaye ka sakankance cewa Allah gaskiya ne ranar kiyama gaskiya ne manzon Allah gaskiya ne kuma sannan Allah ya ce wal yatadhakkara ulul albab kuma domin masu hankali su zama sun wa'azantu sun samu gargadi daga cikin sa hanya ta biyu ta samun yaqini ita ce ta'ammuli a ayoyin Allah ka rika duba ayoyin Allah ayoyin Allah iri biyu ne akwai ayat matluwa sune alqur'ani wanda ake karantawa akwai ayat almashhuda alkauniyya sune ayoyi na halitta halittar sama halittar ƙasa dabbobi bishiyoyi kai kanka ka duba halittarka wa fi anfusikum afala tubsirun kamar da Allah yake wa fil ardi ayatun sai ta me lil muqinin a cikin ƙasa akwai ayoyi ayoyi a cikin ƙasa ka duba zaka gani kai yawo ayatun sai ta lil muqinin ga masu sakankancewa masu yaqini Daka ka zauna ka duba halittar Allah yana ƙara maka imani yana ƙara maka yaƙini akan cewa Allah gaskiya ne sannan abu na uku shine aiki da ilimi aiki da ilimi aiki da ilimi in ka sani a ga aiki ka rika aiki da abin da ka sani ka karanta ayoyi kai aiki da su ka karanta hadisai kai aiki da su in kana yin wannan za ka samu yaƙini shi ya sa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam suke ba mu labari su ba hadda suke wa ƙur'ani hadda ta zuƙu an haddace an haddace nan da nan a yini ɗaya an haddace shafi uku hudu biyar su suka ce ba haka suke yi ba yaya suke yi sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sukan je a ɗora musu ayoyi goma su ta karanta waɗannan ayoyi goma su imani da su su sakankance da abin da ke cikinsu sai sun ga sun yi aiki da kowace aya ɗaya daga cikin ayoyi goma sai su je kuma a ɗora musu wata aya goma ce yasa za ka ji wani a cikinsu ya daɗe bai gama hadda suratul baƙara ba dalili su suna haɗa haddar tare da aiki don haka kana son ka samu yaƙini to ka rika haddar alƙur'ani tare da aiki da alƙur'ani ya Allah muna roƙonka ka ba mu ikon aiki da alƙur'ani Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين يا الله كي مكي رقوف الله كقال من يكين الله كقال من يرداد شوى كي قسكني كما كيني قسكيا الله كقال من يكيني أكم manzanka Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam cewa shi ma gaske ne shi ne fiyayyen halitta babu wanda ya kai shi daraja Allah ka ƙara mana ƙaunarsa Allah ka ƙara mana sansa Allah ka sanya shi ya zama abin koyinmu wajen dukkan abin da za mu yi a wannan rayuwa Allah ka sanya mu cikin waɗanda za su zama wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai cece su gobe kiyama ya Allah ka ƙara masa daraja Allah ka ƙara masa ɗaukaka duk wanda ya ci zarafinsa ya Allah muna roƙonka Allah kai maganinsa ya Allah muna roƙonka yadda ya zama cewa sanannen abu ne duk lokacin da aka samu wani ko wata ya tambaɗe ya lalace ya taɓa zarafi da mutunci na manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ambatansa da darajarsa takan ƙaru a cikin al'umma to ya Allah muna roƙonka Allah ka ƙara masa daraja Allah ka ƙara mana haƙuri kuma daga cikin kiran da za mu yi dangane da irin waɗannan abubuwa da ba a ɗaukar lokaci sukan zo su auku a samu wani wanda ba musulmi ba ya ce ta haddin addinin musulunci ya taɓa darajar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam to daga cikin abin da zai maganin waɗannan abubuwa ilmantar da waɗanda ba musulmi ba ilmantar da su darajar wannan manzo da matsayinsa a zukatan duk musulmi masu shahadatu Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ina ganin sakaci akan ilmantar da waɗanda ba musulmi ba akan irin waɗannan abubuwa da ji da yanci cewa kowa yana da yancin ya faɗi abin da ya ga dama wannan kalmar tana da iyakarta ko musulmi ne in ya taɓa darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar da alkazi iyab ibn musa rahimahullah yake faɗi a cikin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa cewa koda daidai da kumba farce in mutum ya faɗi wani abu ko ya aikata wani abu na rage darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to in shi musulmi ne ya fita daga addinin musulunci don haka akwai bukatar shugabannin addinai musamman waɗanda ba musulmi ba kama yadda suke gani a karantarwar musulmi idan musulmi ya faɗi irin wannan mummunar magana dangane da annabi isa alaihi salatu wassalam wannan hukunci na cewa in musulmi ne ya fita daga musulunci kuma hukuncinsa shine a kashe shi wannan hukuncin ko annabi isa aka taba haka hukuncin yake shi ya sa wato za ka ga ba lamari ne na cewa in kai mun in maka ba mu musulmi ba mu yarda da wannan ba cewa in ka taba addinin musulunci musulmi kuma su taba addini naka addini mu gunki ma an hana mu mu zage shi gunki Allah ya faɗi suratul an'am ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم kada ku zagi waɗanda suke bautawa waɗanda ba Allah ba wanda in kuka yi haka su kuma sai su zagi Allah aduwan saboda keta haddi da wuce iyaka kuma yace bi gairi ilmin ba tare da ilimi ba da haka ashe ana buƙatar ilimi zaman tare in ana son sa ba kawai lokacin da abubuwa irin waɗannan in sun faru sai a zo a ce ai condemning ai condemning ai condemning kafin condemnation ya kamata wanda ya wannan aikin a fara nuna cewa bai kyauta ba yayi abin da ya ja ko da muna da doka cewa a musulunci ba a ɗaukar doka a hannu gaskiya ne to amma cin zarafin ya yi yawa cin zarafin ya wuce iyaka a kira sunan manzan Allah salama a dankwala masa a shari'a ba a taɓa irin wannan ba ya musulmi mu ji tsoron Allah mu sani cewa in akwai wani abu agun musulmi da yake da darajar da wannan addinin yake da shi to gaskiya babu babu wani abu da ya kai darajar musulunci ƙur'ani manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a zuciyar kowane musulmi da haka zaman lafiyar shine don Allah a taimaka shugabanni masu jagoranci ba maganar cewa kowa yana da yanci za a gaya wa mutane ba yanci yana da iyaka ai babu mutumin da zai je wani gari ya kira sunan garin ya dubi sunan sarkin garin a cikin mutanen da suke sansa ya dankwala masa zagi ya tsammanin kuma zai zauna lafiya in dai mutum yana da hankali ba a yin haka to mu musulmi muna da tsari muna da ilmantarwa muna da karantarwa amma ya kamata waɗanda ba musulmi ba a koya musu su sani cewa wannan abin ya fi komai muhimmanci a zuciyar musulmi maganar taɓa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ba abin da ya kai shi ba a banza malamanmu suka rubuta waɗannan maganganu a cikin littafansu na sanin haƙƙin manzan Allah sallallahu Alaihi bara mun yi irin waɗannan hudubobi hudu ba goma sha biyu akan haƙoƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da za mu koma mu ji su duk abin da ya kamata a sani na haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gwargwadon hali an bayyana su to yana da kyau waɗanda muke zama da su in zama ya kama ana zama da su babban abin da za a yi shine dan Allah a ilmantar da su ga yadda wannan abin yake a zuciyar musulmi wannan shine babban abin da zai avoiding irin waɗannan abubuwan har a kawo ƙarshen su amma in za a bari kullum wanda suka yi ko da kuskure suka yi su ne kawai za a faɗa da laifi to gaskiya ba a yi balansin abin yadda za a zo a ci nasara ba Allah son ta Allah ya samu dace Allah muke roƙo ya ƙara mana haƙuri da juriya da tabbata akan tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin